إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة إلى النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة biyu ga wata na shida hijira ta mazo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1442 yayi daidai da sha biyar ga wata na farko miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2021 'yan uwa barkaku da barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan tv da rediyo na banferai tare da shek shai malami shek abdulmalik inda yake gabatar muna da karatu na musalhat insha Allah ta'ala idan ba mu manta ba satin da gabata mun yi malamin ya yi mana karatu kan addaula haduwa ta hudu biske ga karatu na addaula to yau ina tsammanin yau za a yi matashi a malam da suke ga daula ke yanka kin mu shiga sabon maudu'i shine inqilab al-inqilab to malam akan kala Allah ya yassari bismillah amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara jaddada godi ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da yardarsa muka samu haɗuwa da ku a wannan lokaci kuma a wannan rana da muke gabatar da karatu don ran juma'a kamar yadda muka sani daga karfe tara na safe zuwa karfe goma muna gabatar da karatu maudu'in da muka tattauna akan shi satuttuka da suka wuce kusan wata ɗaya shine maudu'i na addaula mun yi addaula na ɗai mun yi addaula na biyu mun yi addaula na uku mun yi addaula na hudu kuma muka ga ya kamata dai a takaita shi haka nan domin maudu'i ne mai faɗi sannan mu yi shimfiɗa da shi a cikin wannan karatu da za mu gabatar a yanzu sai kuma mu shiga cikin maudu'i sabo muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu nan Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. bayani da zamu yi kan addaula shimfiɗar da zamu yi kafin mu shiga cikin maudu'in mu shine cewa maudu'i na addaula mun tattauna akan dauloli na musulunci da wanda aka wanda ba na musulunci ba mun dan bada misalai a gurguje sannan mun kawo asalin kalma ta addaula ta samo asali daga dala ya duru shine abin da yake juyawa kuma alqur'ani yayi amfani da wannan kalma kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum kuma wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas mun kuma yi muqarana tsakanin daula ta fir'auna da daula ta annabi sulaiman to a yau abin da zamu ce a gurguje kan wannan mawdu'i shine fir'auna da yake yana da daula wadda ba ta gari ba yayi amfani istakhdama jami'al hiyal an gane ko wa jami'al qiwa almadiyya an gane ko ko jami'al qiwa almadiyyati wal ma'nawiyya masu jin larabci suna son sai an hidda musu wasanni an gane ko li isbati mulki fir'auna yayi amfani da duk dubarar da yake da ita yayi amfani da dukkan karfin da yake da shi don ya tabbatar da mulkinsa amma a ƙarshe bai ci nasara ba kinan wannan shine takwimu da zamu yi duk dubarar da zaka yi duk ƙarfin da zaka yi amfani da shi don hana gaskiya ta kai labari baka isa ba sai mu ɗauki waɗansu misalai waɗanda ke son in ba yan uwa na farko fir'auna ya yi amfani da hallakar da al'ummar da ke tunanin za ta iya kwace mulkinsa kaga wannan ya yi amfani da wannan inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin daga cikin amfanin da ya rarraba kan al'umma shi'an daga cikin amfanin damar da fir'auna ya amfani da ita ko dubara ko dabara kamar da suke cewa shine yayi amfani da yanka kashe 'ya'yan waɗansu mutane ba ma manyan mutane ba a kankanan yara an gane ko daga cikin dubarar da fir'auna ya yi ya nuna tashwih at tashwih shine ka bata abu mai kyau ka nuna bai da kyau ya nuna annabi Musa ya zo ne da sihiri don saboda ya fitar da su daga cikin kasar su yuridu an yukhrij inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fama za ta'murun mutanen zama su ma sun faɗi wannan magana to alqur'ani bai kuskure ba fir'auna ya faɗi wannan magana tunda Allah ce qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna hadha la-sahirun alim kuma qala fir'auna inna hadha la-sahirun alim fir'auna ya faɗa kuma mutane sun faɗa shi ya fara faɗa su suka ɗauki wannan tunanin fir'auna da yayi amfani da wannan dama kuma mutanen sa sun bi shi daga ciki fir'auna yayi amfani da cewa annabi Musa ya kawo buriri an gane ko dan ya fitar da su daga cikin kasar su kenan ma'ana lokacin da wani ke wa'azi ana iya tunanin cewa a'a matsayin wani na yake nima shi yasa suka ce qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana kina yana son ya raba su daga shirka abinda suka saba dan mutane ba su son su bar abinda suka saba sabo sai ya zamanto shi ma wani Allah ne na kanshi an gane ko wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard kuna son ku samu girma a bayan ƙasa yana daga cikin abin da ake zargin waɗansu masu da'awa akan shi cewa matsayi na suke nema ko girma ko sun suka yi a basu wani abu shi suke yin da'awa ba yau ne aka fara ba ina fata an fahimci ni sannan sun yi amfani da dama su adda girma da matsayi da ta cewa an gane ko faƙalu a nu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abiduna mutanen su bayan mu ne kenan bai dace a ce wanda suke karkashin mu ba koda suna dauke da gaskiya mu karbi ta to fir'aunu duk yayi amfani da irin waɗannan damarmakin da yake da su ma'ana yayi amfani da tunzura al'umma yayi amfani da sojojinsa an gane ko kai balma yayi amfani da mafhar na al-iftikhar ya nuna shi ne wata tsiya an gane ko annabi Musa ba wata tsiya bane shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a cikin suratu az-zukhruf wanada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين الله يا بار لباري ونادى فرعون في قومي فرعون يا تقوني غنغن كلا أشكم متانسا قال يتي يا قوم يا كم متانينا أليس لي ملك مصر أشي باني نيكي da mulkin Misra ba kenan yana ta'aribi da cewa annabi Musa bai da mulki yana nuna mishi cewa shi karkashin sa yake wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ku ganin koramu ko wasu na gudana karkashi na an ci yasa an yi masa dam na nuna alfahari ruwa ne aka jayo aka kawo aka yi dam cikin gari don saboda ya nuna shi wata tsiyani an gane ku gaddafi shi ma ya taba jayo ruwa daga ciku yace afala tubsirun shin ba ku gani ne annahar sina'il azim a kasar libya ya jawo musu ruwa saboda su samu ruwan da za su amfani da su shi gaddafi kenan yace afala tubsirun shin ba ku gani ne wagga tambaya ce yayi ba dan saboda ya nemi amsa ba a'a tambaya ce ta nuna tinqaho da alfahari tambaya tana da ma'anoni da daban-daban al-istifham asalin shi talabul faham ka nemi sani abinda baka sani ba to malaman balaga da malaman usul fiqh suna cewa as-su'al yakhruju an muqtadahi zahir an muqtadahu zahir yana fita daga cikin asalin abin da aka san shi ya koma zuwa ga wani abu can daban na'am ma'ana yana ɗaukan ma'anoni kadiba cikin al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustaz dr abdul karim an-namla ya kawo ma'anoni guda 30 waɗanda tambaya take ɗauka to nan daga ciki afala tubsirun wai ma'ana ba kwa gani tambaya ce yayi dan suna gani fir'auna yana gani amma dan saboda shi alfahari ya wannan tambaya sannan yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin shin ni ne mafi alkhairi ko ko wanga kaskantacce kaga wai annabin Allah annabi Musa wanda yana daga cikin ulul azmi minar rusul kaji ya ce mai mahin kaskantacce ashe ba yau bane mai da'awa komi matsayin ka tunda an kai ma annabin Allah ana yi maka mahin gaskiya an gane ku Na'am.
haka kafiran maka su gaya ma manzo sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula idan kafirai suka gane ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in suke cewa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan ne Allah ya rasa duk wanda bai turuwa in ba wanga ba shi yasa ba Allah ya faɗa a cikin suratul zukhruf har yanzu wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa da Allah ya tashi sabkar da qur'ani bai sabkar da qur'ani ba ala rajulin min alqaryatayn ga wani namiji daga cikin waɗannan garuruwa guda biyu makka da da ta'if azim kenan rajulin azimin min alqaryatayn sifa ne ba wai ita qarya ba domin inda qarya qarya ce sai a ce azimatayn Na'am.
kai mai jin nahau alfasl bainal sifa wal mawsuf saboda akwai masu jin nahau da masu jin larabci da injami'o'i ala ayyati hal anan fir'auna yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin sannan kuma bai iya bayani a gane shi akwai wata kisa da suke kawo cewa fir'auna yana yaro eh, annabi Musa yana yaro shi na rarrahe wata rana sai ya taso ya kama ku- eh, gemin fir'auna ya tafka mai mari sai da fir'auna ya rikici sai fir'auna ce wanga yaro ba yaro na ba a kashe shi sai matar fir'auna Asiya na'am an gane ko sunanta ya zo cikin hadisi na sahihul bukhari da sahih muslim Asiya na'am cewa yaron nan aka shi sai ta ce karamin yaro ne bai sa abin da yake ba sai fir'auna ce to in yaro ne bari a jaraba sai aka dauko da biro sai aka dauko dan kyankyashi sai aka ce to ya dauki guda sai annabi Musa ya rayi sai ya dauki kyankyashi sai aza ga bakin shi sai yayi kuka daga nan ya tashi da wannan ciwo na bai iya magana sannan kuma sai fir'auna ce eh yaro ne na'am wannan kissa ce kawai ne ake kawo bata inganta babu wani dalili akan wannan kissa ne an gane wannan da kyau ko Abdullah masu cewa da biyu ne su doka ta yi mala'ika jibril yanzu ya kaɗa hannun shi suna faɗin wannan magana duka waɗannan abubuwa kasa su ne isra'iliyat an fahimce ni babu wani tabbaci babu aya babu hadisi akan wannan Na'am.
ni dai ban sani ba ban ga wannan hadisin ba kuma ban san wannan aya ba ala ayyati hal fir'auna ya ce ma annabi musa mahinun kaskantacce wala yakadu yubin kuma bai iya bayyanawa anan akwai mas'ala ta tafsiri mai hatsari a wannan wuri na'am an gane ko wadda ya kamata mutum ya fahimce ta annabi musa a cikin suratu taha ya roki allah lokacin da allah ya aike shi ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri yace allah ka yarwata mini kirjina na'am wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙa min al'amarina wa hlul uqdatan min lisani Allah ka w- warware ko ka bude uqda an gane ko kamar kulli ka warware kulli wanda yake fi lisani a cikin harshe na ina magana ba a ganewa yafqahu qawli dan su fahimci magana ta waj'al li waziran min ahli ka sanya min mataimakina daga cikin mutane na ko uh, jama'ata na'am an gane ko haruna shine annabi haruna akhi dan uwata ne nan ma akwai wata mas'ala ta tafsiri ba za mu samu damar kawo ta ba almuhimmu suna cewa duk duniya babu wanda ya taɓa roƙan mu wani abu alkhairi fiye da annabi musa domin ya roƙa ma annabi haruna annabta Na.
wannan magana ita ma ba haka bane ba haka ne ba.
domin annabi ibrahim shine yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum Allah ka tayar da manzo daga cikin su shi ya roki a tado annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ku ga tado wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi ya fi sanya annabi haruna zama annabin Allah Na'am.
an ina fata an fince Na'am.
to yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri Allah ka karfafa ni da shi wa ashriku fi amri ka sanya shi ya zamanto mai tarayya cikin al'amari na kai nusabbihaka kaseera dan mu tasbiha mu tsarkake ka kaseeran mai yawa wa nadhkuruka kaseera mu ambace ka mai yawa innaka kunta bina basira Allah kai ka zamanto masani da al'amarin mu ko mai gani sai Allah ce qala qad utita su'laka ya Musa Na'am.
an baka su'laka abinda ka roka na'am nan su'ul kamar abu guda ne an gane ko amma ana nufin tunda an kai idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i kina an karbi tambayoyin da kai ba an tu- ta- ba an karbi tambayar ka ba kamar da Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za ku lissafa ni'imar Allah ba za ku iya lissafa ta to kaga ni'matallahi bai ce an'umallahi ba ni'imomin Allah to da yake an yi idafa shi zuwa ga jam'i ya koma jam'i ina fata an fahimce ni Allah ramma kuma mai hadda alqur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar a cikin suratu ibrahim can kuma cikin suratu an-nahl wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim me yasa ta an kace innal insana lazalumun kafar domin ana magana ne kan kafirran makka shi yasa na an kaliki da innal insana lazalumun kafar don Allah ya ce waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar a cikin suratul nahl kuma ana zancin ni'imomin Allah ne an gane ko wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim shi yasa yayin munasaba na asanya shi za mu zo akan littafin da suke bayani kan balaga ta alqur'ani ba lokaci bane almuhimmu dai sai Allah ce an baka to daga cikin abin da annabi Musa ya roƙa tunda an ce an karbi duka gaba ɗaya mun nuna kuma jam'i ne cewa duka abin da roƙa an bashi to matsalar da take shi Fir'auna gashi bayan annabi Musa ya roƙi wannan kuma ya ce wala ya kadu bi annabi Musa baya iya yin furuci kuma ta Allah ya ce kad utita su'ulaka ya Musa an baka to kaka kuma duk Qur'ani ne malamai suke cewa sun yi magana biyu wasu daga cikin malamai suke cewa fir'auna ƙarya ne yake yi annabi musa in yana bayani ba a iya ganewa amma saboda amfani da usulubu tashwi shi ya kawo wannan shi ya ce allah ne ya ce kuma shi ubangiji ne ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghayri an gane ko to wanda ya irin wannan ƙarya kuma ya nuna annabi musa da ya zo tauhidi ya zo da banna inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad wai Allah ce wa qala fir'aunu daruni aqtul musa wa yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad wai musa da yazo da tauhidi shine yazo da banna amma shi shi da shi ubangiji na shi Allah ne shi ba banna sai yake aikata bayan kasa ba ka dibi intikasul fitra yadda fitrar dan adam take juyawa munafiqai Allah ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun eh an ce kai banna wai wanda ga shirka da munafinci wai shi yake cewa wai masu wazi banna ce suke bayan kasa saboda intikasul fitra kaga ma mutanen annabi lutu haka suka gaya mai Allah ya subhanahu wataala ce wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharuna wai annabi nuhu saboda bai yarda da luwadi ba wai tsarki wai yana nuna tsarki don haka wannan mutum kamar ma bai da ma tsarkin kenan wai zargin shi na suke yi intikasul fitra sai malamai suka ce to fir'auna nan ƙarya yake yi ko kuma annabi Musa Allah ya karbi addu'ar shi an an gusar da wannan kullin ta hanyar lokacin da yake yin bayani ana ganewa an gane ko amma ba gaba ɗaya Allah ya cirar da shi ba domin abin da ya roƙa a gane bayanin shi kenan ba a gusar da abin gaba ɗaya ba kamar yadda wasu malaman tafsiri suka tafi akan hakan ga ka dai diba cikin tafsiri na ibn kafir a karkashin wannan aya za ka iya ganin bayanai can cikin suratu taha da cikin suratu kuma zuhruf da dai sauran kuma littattafan tafsiri wallahu ta'ala a'lam ala ayyati hal Fir'auna ya amfani da dama ta nuna Annabi Musa bai da mulki bai da kuɗi shi ba kowa bane dan bayi ne dan saboda ya yaki gaskiya amma duk yadda aka je aka kai aka kawo ƙarshe Fir'auna bai ci nasara ba to mutanen Fir'auna kuma sun san Annabi Musa gaskiya yake yi amma ba su bi ba Allah ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin wajahadu biha an ƙara ba'un ana cewa wajahaduha sun yi musun ayoyin Allah an gane ko wastaiqanat ha anfusuhum zukatan su zarayukan su sun tabbatar da annabi Musa gaskiya yake yi amma dan mi suka yaka zulman wa urwa dan zalunci da girman kai a bayan kasa amma fanzur kai faka da akibatul muslimin Allah ya ce ka kalli karshen makayyata da masu banna a bayan kasa ya kasance a nan har yanzu ina fata an fahimci ni game da wannan tafiya ta daula ta fir'auna shi fir'auna lokacin da halaka ta zo hatta idza adrakahu al-gharaqu sai da ya tabbatar da zainu cewa qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin yace nayi imani cewa babu abin bauta da gaskiya amantu nayi imani kaga ma wai tun da can bayan shi nuna wa yayi imani ina kai imani makaici annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda ni isra'il suka yi imani da shi wa ana minal muslimin ni daga cikin musulmai to anan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin mabannata kullun in sun kaga halaka sai suna kokarin cirewa allazina tatawaffahum malaikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su na dai kenan na biyu kuma fir'auna duk bandar da ya halakar da al'ummarsa da ya zamanto ya ga halaka sojojin shi bai tuna da su ba sai ya ce amantu bai ce amanna ba kina yau so yake sanci shi ya tura mutane cikin halaka amma yanzu da ya ga azaba wai so yake ce shi amantu shi ya yi imani duk da yake akwai asar da suke nuna cewa bai faɗi wannan magana ba akwai hadisan da suke nuna cewa mala'ika jibril ya zo ya rufe mishi baki ko an taba mishi naka waɗannan asarkin malamai sun malama hadisi sun ingantar da su ina fata an fahimci ni kenan tana yiwa an hana shi ya faɗa da baki da zuciyarsa ne ya faɗa ina fata an fahimce ni in mun dauki yadda za a yi aujuhul jam'u bainal ayat wal ahadith ina fata an fahimce ni to amma dai almuhimmu shi fir'auna ya so ya son ce bai ce amanna ba sai ce amantu saboda shi yake so ya shiga aljanna kamar yadda an ta yi kiyama mutum in ya ga azaba Allah sai shi nemi Allah ya kada kowa jahannama har annabawa da kowa shi shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya ce wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه التي كلا إنها لظى مجرم ملفي يود ينا فاتا ينا غوري لو يفتدي من عذاب يوم إذن دا زي فنشكان شد عذاب تون رانا ببنيه تدين شاء الله كان أسو جهنم كوما مسلميني شدي أكيش الجنة شدي كورا كافرين وصاحبته دما تشيتي الله أكاد تجهنم كاكو سمتو ينا سمى ترسا wa akhihi da dan uwansa ko ɗan uwansa ma gaba ɗaya wa fasilatihi allati tuwihi da fasila na an ce kabila ko kuma family domin mutum in fasala anha ya fito ne daga cikin ta wa man fil ardi jami'a ay alti Allah duk wanda abisa doron kasa Allah akai shi jahannama saboda shi shi kadai har annabawa da kowa da kowa sun mun sun mun ji shi kawai akai shi aljanna kaje son banza ina fata an fice to kaga anan fir'aunu sai ce amantu shi yayi imani kenan sojojin da ya tura da mutanen da ya tura cikin halaka to duk Allah ya kasu bai damu da su ba yanzu ta kashi ta kashi yasa in ka yarda ka bi wani cikin banna to wallahi kana gane kudin ka da ran da bala'i zuwa wallahi shi na son cewa ya barka ka kashe dan Allah faɗi abin ga wato kana shaytanu lil insani khadura haka yayi ma qurayshawa ra da badar wa qala inni wato wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atani nakasu ala nakasu ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah Allah shadidul iqab haka kuma zai musu ranar tashin alkiyama wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum jahannama ya hitar ya ce ba kasu zage shi bai tare da su kuma nan duniya ma in azaba ta zo haka ya da su kama sal shaytani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin akwai kisa da suke kawo nan karkashin wannan aya a cikin suratul hashri wadda bata inganta ba ta wani malami da karshe yayi ridda ko ya kafirta ko yayi wani abu wannan ba gaskiya bane na fata an fahimci ka diba cikin imam tafsiri na imam al-qurtubi suna kawo wani malami ne da yayi zina da wata mata yayi kaza har an ka kashe shi wannan kissar babu wani dalili ingantacce akan ta wallahu ta'ala a'lam al-muhimmu dai fir'auna ya so yi sonci sabanin annabawa sabanin mutane na gari su in halaka ta zo ba mantawa su kai da kansu annabi Musa kadiba cikin littafin nan kitab li yadabbaru ayatihi wanda ake nan ana kawo tadabbur ina ganin yanzu ni dai na san daya biyu ko uku hudu ina ganin suka buga ban sani ba ma yanzu in ba kai sha ɗaya ba da aka zo annabi Musa da aka shiga jirgi fan falqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha sai annabi Musa ce akharaqtaha yanzu zaka wato fasa wannan jirganya litughriqa ahlaha ko liyughriqa ahlaha imam al-kisa'i da imam khalaf an gane ko da Imam Ahmad sun karanta liyaghriqa ahlaha dan saboda liyaghriqa ya untana da fatha dan saboda mutanen ta su nutsi kai wannan aiki ko ko li tughriqa ahlaha daga aghraqa yughriqu ighraqan ka nutsar da mutanen da ke ciki to babu wata matsala yan annabi Musa ya hakan ga kamar shi ya sabbaba nutsiyar su sai suka nutsi kira'o'in bu karo da juna ba to amma me yasa annabi Musa shi bai zancen kanshi ba sai ya zancen mutanen da ke ciki saboda mutum na gari kullum ba ta kanshi ta yi kai ba shi kadai sabanin fir'auna kaga abin da ya aikata kuma karshe take amantu bai ce amanna ba sai na son hiceri a karshe kuma duk amfanin da yayi duk ilimin da ya amfani da shi duk masu sihirin da ya kawo duk al'ummar shi da ya tunzura duk sojojinsa da ya tunzura duk kokarin da yayi ya hana Allah ya tabbatar da abin da yayi Allah sai da ya tabbatar da shi karshe a cikin suratu al-a'raf التي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Allah ce karshe wa aurasna mun gadar da don kasa ta Allah ce innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi alqaumal ladina kanu yustad'afuna mutanen nan da an kasance ana raunanar da su ana nuna su ba kowa bane masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha kasar da wato masharik al-ardi gabascin kasa ko gabascin nan kasa wa magharibaha da mafadarta kina an kalli uh, adadin kwanakin sati da rana take faduwa ko ko kwanaki 360 da take faduwa domin nan ba a hankalta ba cewa tana hituwa wuri guda ba da wuri biyu da- da wuri guda take faduwa domin wani wuri ya ce rabbul mashriqi wal maghribi kaga ya nuna mafitan guda ne ko ni biyu wani wuri ya ce rabbul mashriqaini wal rabbul maghribaini to nan ko masharikal ard wa magharibaha kuma ya kawo shi jam'i to can inda anka ce daya saboda an kalli gabas da yamma ne kawai inda aka ce biyu an kalli lokacin sa- zafi da lokacin sanyi ko an kalli dama da hagu na gabas amma da anka ce masharik na an kalli kwanaki 300 da wani abu na shekara na'am ina fata an fahimci ni ash-shamsiyya ko sanar shamsiyya ko al-qamariyya المهم التي وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا كلمة كتا تبتا أكم بني إسرائيل تاتك an gane ko wace kalima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin zai ba su ƙasa wa numakkina lahum fil ard ina fata an fahimce ni allati barakna fiha wadda mun kai albarka a cikin ta ƙasar Sham kenan ƙasar Sham eh, eh, abin nan ana nufin kenan sun ba kasar fir'auna suka dawo ba domin da suka tashi sun fita sun bar kasar fir'auna kenan sai malamai su ce nan yankin kasar sham nan sham kuma ba ana nufin suriya ta yanzu ita kadai ba har abin da ya shafi yankin palestine to a nan sai allah subhanahu wataala ce allati barakna fiha wa ya nuna wannan kasa tana da albarka to yanzu cikin yankin palestine da suka rayu ina fata an fahimci ni kuma yanzu duk banna ta duniya ana yi wannan wuri kuma Allah ya ce albarka a wannan wuri bal ma masallacin Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu Na'am.
mun yi albarka ga kewayen wannan masallaci imam bakar da can kasar sham ake nufi ba to balle shi masallacin an yi masa albarka abin da ke kewaye da shi an yi masa albarka balle shi to amma kuma yanzu ya ake kashe kashe da irin waɗannan munanan abubuwa a'a yi ma wurin albarka ba shi ke nuna ba za a yi sabon Allah ba domin yan akwai muggan mutane ga wuri ko makka yanzu ana yin banna kuma makka ta fi wannan wurin albarka Gaskiya.
ina fata ana fahimta ta to eh, allati barakna fiha wadda muka yi albarka suka ce ita ce kasar sham an gane ko wa tabbat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru saboda hakurin da suka yi yin hakuri yana sa akai ga cimma nasara duk abin da za a samu duniya da lahira in an sa hakuri kuma hakurin ingantacce mai kyau domin akwai hankuri mai kyau akwai hankuri wanda bai da kyau kuma hakuri malamai sun yi masa wato hukunci guda biyar akwai hankuri wanda a wajibi akwai hankuri wanda yake mandubi akwai hankuri mustahabbi akwai hankuri makruhi akwai hankuri haramun to akwai hankurin da haram na haram na to aka maka Allah eh wani zai cewa to kaji wata sabuwar ko to ko dan qur'ani ne na shirya aya ta qur'ani ta zama baka Allah ya ce wa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina iswa laula an sabar kayo sun kace lola an sabarna alaiha wai annabi ya yi kusa ya batar da su daga allolin su lola an sabarna alaiha in ba da sun kai hakuri ba akan bauta ubangiji wanga hakuri ba wanga hakuri haram na ba ma haram na ba wanga tabbatar da hakuri na bai da wani amfani wan talaqa al mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum ku tayi ku yi hakuri ga allolin ku wanga hakuri tabbatar da hakuri na me umar wanga hakuri duniya kai hakuri wajen saba ma Allah wajen shirka a wannan sinan nan hakuri na aya ce kuma ta Qur'ani ba mu san dai abin da wani zai ce ba bima sabaru saboda hakurin da suka yi haka Allah subhanahu wataala haka yake faɗa a cikin ayoyi da dama har da yan aljanna idan suka shiga Allah ce salamun alaikum bima sabartum Na'am.
mala'iku za su musu wannan magana da izinin Allah in ma mun ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum saboda hakurin da kuka yi Na'am.
ina fata an fahimce ni bima sabaru saboda suka hakuri hakuri walladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim bima sabaru hakuri hakuri hakuri sai Allah subhanahu wataala ce wa dammarna muka yi raga-raga muka yi kata-kata an gane ko Na'am.
muka fatattaki ma kana yasna'u fir'aunu abinda fir'aun ya kasance yana aikatawa wa qaumuhu da mutanensa wa ma kanu ya'rishun ko wa ma kanu ya'rushun akwai ya'rishun kira akwai ya'rushun imamu ibnu amir da shu'ba su sun karanta ya'rushun haka yanzu kuma a cikin suratul nahl wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyut- buyutan ko biyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun wa mimma ya'rushun imamu shu'ba da imamu ibnu amir sun karanta da ya'rushu shine abin da suka kasance suna gine gine gine ina fata an fice ni domin al'arshi yana nufin m- wato gado ko abin da aka gina kenan ya nuna dan adam yana gina kuma dabba tana gina don ga zuma ta yi gina kowa dai yana irin irin tashi to amma nan wa ma kanu ya'rushun da abin da suka kasance suna ginawa to anan sai aka samu eh, abin nan ma wadda take nuna mausul shine duk abin da ya kasance domin ma tana nuna komi da komi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin samai da kasai to anan sai akwai matsala mai tayar da hankali duk wanda bai san usulul fiqh ba ko usulul tafsir in yazo nan zai yi banna domin ma ta nuna duk abin da fir'auna ya an yi raga-raga da shi alhali kuma a yanzu nan bil mushahada at-takhsis bil mushahad in ji malaman usulul fiqh da abinda ake gani ana takhsisin nassi shine cewa yanzu kasar fir'auna gine ginen fir'auna kuma suna nan
to kuma Allah ya ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa- wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishuna sai ya zama to a'a nan ma makhsusi na amu ne tana nufin duk amma ana nufin wasu daga ciki ba duka ba mi ad-dalili at-takhsis bil mushahad an gane ko Allah ya ce tilkal qura an gane ko na yaqdumu qaumuhu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan yawm al-qiyamah bi'sa ar-rifq al-marfud dhalika min anba'i al-qura qussuhu alayka minha qa'imun wa hasid muna baka labarin al-qura minha daga ciki qa'imun akwai waɗanda gine-ginen su yana tsayi wa hasid akwai wanda ya rugushi kenan sai zaman tona Allah subhanahu wa ta'ala nufin sashi daga cikin abin da shi fir'auna ya kasance yana ginawa ba duka gaba ɗaya ba na'am na fata an fahimce ni kenan sai ai at-takhsis bil mushahad kamar da Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna innal ladina kafaru kafirai gaba dai an gane ku kenan kaga duk kafin ya shigo cikin wannan Na'am.
sawa'un alaihim duk ɗaya ne gare su a anzartahum shin kai musu wa'azi am lam tunzirhum ko ko baka mu- baka yi musu gargadi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba a to Allah ya ce ba za su yi imani ba kuma alhali ko kafirai yanzu muna gani mu kafirai suna musulunta kuma waɗansu lokacin da ayat ta sauka bayan ta kuma sun su musulunta to sai da wanto makhsusun ne da waɗanda an kaddara musu cewa ba za su yi imani ba ko ko wasu malamai suka ce ana nufin wasu manya manyan kafirai ne daga cikin kafiran maka irin su Abu Lahab da Abu Jahal amma dai duka dai zai shiga cikin takhsisi ne aka yi da na wannan aya domin suna daga cikin waɗanda haqqat alaihim kalimatu rabbik na'am su su Abu Jahal da Abu Lahab kin kiran maganar malaman guda biyu ba cin karo ta yi da juna ba to kenan wannan ya nuna cewa duk abin da za ka yi amfani da shi don ka yaki ƙarya ba za ka kai labari ba kowane ne kai kuma ka dubi yadda fir'auna ya amfani da salo daban-daban karshe da ci nasara ba ina ganin ya kamata mu bar maudu'in nan shimfiɗin nan ta yi tsawo kwarai amma dai saboda bayanai ne na ilimi waɗanda ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun fahimce su gaba ɗaya gurgudun hali na'am kalima ta al-inqilab al-inqilab ba a cewa al-inqilab na'am domin hamzatul wasli hamzatul wasli hamza wadda ba ta da kai wadda ba ta da kai ita ake cewa hamzatul wasli hamzatu qat'in al hamza mai kai wadda ake cewa a i u to ita wacce hamzatul wasli an gane ko to ita ce hamzatul wasli saboda ana sa in ta zo tsakiyar karatu ba a karanta ta sai a hada ta harafin da ke gabanta da na bayanta su za a hada shi yasa ake ce mata hamzatul wasli na'am an gane ko to sai a ce inqilab daga qalaba ne sai an ka ƙara alif da nunu domin cikin larabci ana ƙara harafi wani lokaci kaga fa'ala ya aikata in fa'ala ma'ana ya harzuka to hakan ga talaka kamar abu ne wanda an ka saki sakewa wai in talaka ya zabura to haka qalaba ko qaliba an gane guda biyu a cikin larabci in qalaba abu ya juye ya jirkita na fata ana fahimta Na'am.
to shi ne kenan asalin wannan kalma Na'am.
ita hamzatul wasli tana da hukunci guda uku ana karanta ta da fata idan ta zamanto bayan alif walla Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min gashi nan dai ana karanta ta da kasra idan ya kasance harafi na uku ake kallo in ta zo in yana da fatha ko kasra sai a karanta ta da kasra misali istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kaga harafi na uku shine ta'un da ya zama to yana da fatha to ita harafi na uku za a kalla a mata wasali istaghfir lahum idan yana da fatha istaghfir lahum idan yana da kasra kuma da kasra za a karanta ta ihdinas siratal mustaqim harafi na uku shine dalun yana da kasra idan harafi na uku yana da dhamma to da dhamma ake karanta ta uqtulu yusufa domin ta untara dhamma usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su dan mu fahimce ta kuma idan ta hadu da alif wal lam to lamun take kuma ba a karanta ta da alhamza kaga bi'sa lismul fusuqu ba'da al iman mutane sai ka sun ce bi'sa ismul fusuqu bi'sa lismul fusuku ba ka ta bi'sa ismul fusuk an gane ko in ta zo tsakiyar magana kuma ba a karantawa da ita sai a ketare ta li kulli imri'in minhum yawma idhin ba a cewa li kulli imri'in minhum li kulli imri'in babu kuma wata qira'a da take karantawa sabanin haka na'am balle ka ce a wanga wata qira'a ta kaza kaza kaza Mm-mm. li kulli imri'in duk qira'o'i da sun ka inganta duniya haka gana suka karantawa ina fata an fahimci ni. ka san wani wayo ne sai ce a yalla wata qira'a ta ta karanta kai sabanin qira'a ta wacce qira'a akwai da ke karanta sabanin wannan ka gyara karatu ka in kana gyarawa tun kana da damar da zaka gyarawa ka san ka tafi gaban Allah gaskiya okay mun gane wannan na'am to al-inqilab kalima ce ta samo asali daga qalaba qalaba yaqlibu min babi daraba yadribu qalaba shay'a ya juya abu an gane ko to to sannan kuma da laraba ana cewa qaliba qaliba in an ce qaliba shine wato lebon shi ya jirkici zaka iske wadansu mutane suna da ciwo lebon su zai lankwashe ya juyi to shine ake cewa q- wato qaliba an gane ko mai wannan ciwo ana kiran shi aqlabu mace mai wannan ciwo ana kiran ta qalba'u shi ko wancan qaliba wato qalaba yaqlibu shine wato ya jujjuya abu to wannan ma'anar ta kenan qallabahu ya yawan jujjuya shi shi yasa aka sanya mu suna zuciya alqalbu in ji sha'irin laraba ba ni ni faɗi ba yace wa ma summiyal insanu illa li nasihi ko li unsihi walal qalbu illa annahu yataqallabu wa ma summiyal insan ba a sanya ma dan adam suna al insanu ba dan adam insan kenan daga kalma ta ins yace illa li nasihi sai saboda yawan mantoshi ko kuma illa li unsihi sai saboda bai iya rayuwa sai tare da wani ibakewa al insanu madaniyun bi taba'ihi inji ibnu khaldun dan adam bai iya rayuwa shi kadai sai tare da wani a cikin ɗabi'a sa haka yake in mutum ya koma gefe yanzu yana haukacewa ko kuma ya ɗauki wata ibada wadda ba ita ba ƙarshe ya ce ya ga- zai ganin Allah ko abin da ya kama da haka Allah ya mula sai walal qalbu zuciya ba a sanya mata suna ba alqalbu illa annahu yataqallabu sai dan saboda zuciya tana jirkita zuciya cikin second daya ko second za ta iya canzawa ina fata an fahimci ni shi yasa zaka ga dan adam bai da tabbata akan hali guda in ba imani Allah ya ba mutum ba to yanzu da kana ganin mutum wata guguwa ta zo ta tafi da shi Allah shi mu da sani almuhimmu da tana nufin jujjuyawa abubuwa ina fata an fahimci ni. kuma qur'ani yayi amfani da wannan kalma a wurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya faɗa la yaghurrunka taqallubul ladzina kafaru fil bilad kai da kawon kafirai jujjuyawa su ta kowace fuska jirgin ruwa jirgin sama motoci cikin ƙasa suna kai da kawo cikin ƙasa kan wanda ya baka la- mamaki kaga suna tafiya Allah ya kyale su ba wai wani abu na ba akwai lokacin da Allah ya kino niyan kama su ina fata an fahimci sannan Allah subhanahu wataala ya ce laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur munafikai na madina laƙarif ta gaulufi ta zama kamar sun nemi fitina tun kafin wannan yaki na tabuka tun da nan ana magana ne kan yakin tabuka lokacin yakin uhudu in ji mallamai sun kauce sai da an ka zo ga mutum ɗari tara kafin dai sun kasu dubu uku sai abdullahi ibn sai ubayi ibn salul ya ciro mutum ɗari uku sun ka taho su kaga sun laƙarif ta gaulufi fitina ta mai kamar sun so su bar mu ne a halaka su a huta daga ciki kuma sun yi makirce makirce sai Allah ce wa kallabu lakal umur malamai suka ce nan wa kallabu lakal umur ai sun yi tunani ta fuska daban-daban yadda za su yi su kare da kai sai ya zamanto kenan kallabul afkar nan al'umur ana nufin al'afkar ina fata an fice ni ko kuma wa kallabu sun jujjuya laka don kai al'umura al'amurra na gari ba a so ka gane yadda al'amurran gari suke tafiya ga al'umma sun bi duk hanyoyin da za a yi an sakile da kod da sekire yadda turawa suka sa kod da sekire cikin ilimin zamani yanzu sun kawo muna x x da y y muna tayi mun kasa gane komi su ko suna can suna kere-kere na fata an fice su jujjuya an kawo media ta juyar da hankalinmu an kawo tsarin ilimi ya juyar da hankalinmu an kawo yare ya juyar da hankalinmu ga mu nan dai ba a san mu gane ko ina na duniya ta sama gaba yau ga kasashen da basu jima ba da suka rike yare su sun ci gaba irin su China irin su Iran suna ta kirkiri amma mu nan muna ta surutu duk an jujjuya al'amura an sa x x x din da yasa ba a cire ta a sa wani harafi da y kullum sai ka sa x x da y in baka yi annabi ba sai ka kama da surminal kullum ba mu kai kai komai ba sai dai x x da y to wa qallabu laka al-umur sun juyar da al'amura almuhim sai kalima ta alin alin qilab in an sa alif wallam sai ta koma alin qilab ina fata an fice ni abinda ake nuhi da ita juyawa al'amura amma da suna amfani da wannan kalima a musamman a yanzu larabcin zamani suna nufin alin qilab shine juyin mulki kudeta an gane ko kudeta da faransanci ne ina fata an fahimci ne duk da yake turawan ingila sun ɗauki wannan kalima sun yi amfani da ita sun ce koyi da ta to koyi da ta kai da jin koyi da ta kai ka san ka san faransanci da an tusa ce ina fata an fahimci ne an gane ko eh, kamar kuma duk kowane yare ba aibi bane kowane yare yana amfani da wata da wani eh, da wata kalima misali ya ɗauko cikin wani yare in ka duba cikin yarurrukan mu daban-daban musamman inda duk musulunci ya zama da yaren larabci zaka iske an ɗauko wata kalima daga yaren larabci an sata musamman abin da ya shafi ilimi musamman abin da ya shafi hukumce hukumce in akwai gwamnati yanzu ka gana hakimi lokacin da akwai abin ga hakimi shine mai hukunci daga hakim ne allazi yahkum kaga amma yanzu ana cewa hakimi hakimi ina fata an fice ni alkali alqadi saboda babu da babu muna cewa li gairil maghdubi alaihim wal ladin sai muka ce alqali ai alqadi shine mai yin hukunci daga qada yaqdi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah da zabarbanci a ganafa ai nafa'una yanfa'u yana amfani shi an ka ce a ganafa magana ta rage ta kari lokatu larabci sun ka ce alwaqatu sai mun ka ce lokaci an ka ce lokatu to ka waqatu lokatu an jujjuya shi ina fata an fahimta almuhimmu dai juyawa al'amurra wasu na kira shi rebellion duk da ke rebellion tana nufin bore an gane ko saboda wani lokacin juya mulki tana iya zuwa ta hanyar jama'a tana iya zuwa ta hanyar sojoji ko abin da ya kama da haka to anan addirasa da zamu yi kan al-inqilab munasabar da akwai tsakanin mu da shi saboda nan mun yi zancen mulkin fir'auna mulkin fir'auna kuma ya juya Allah ya faɗa to kidan akwai munasaba tsakanin wanga maudu'i da wancan maudu'i na cewa tafiyar mulki ko juyawar mulki eh sun yi ta'arifin shi daga ciki suka cewa al-inqilab an gane ko abinda ake ruhi da shi izahatun mufaji'a lil hukuma izaha shine a nisantar da abu al-ibad lil hukuma mufaji'a wanda za ta zo kwatsam lil hukuma ta hukuma kenan za a juyar da izahatul mufaji'a lil hukuma an gane ko bi majmu'atin ko an tariqi majmu'atin ta hanyar waɗansu jama'a tantami ila mu'assasatin min mu'assasatiha daga cikin wata jama'a wadda tana dangantuwa zuwa ga dangantaka wato daga cikin hukumomi wato ɗaya daga cikin wuraren da suke na hukuma ne mafi yawanci kuma ta zamanto askariya ta hanyar mutane wani lokaci kuma wato jami'an tsaro ko kuma ta wani lokaci ta zamanto ta al'umma da kanta ta yi bori ta ci ba tare da wannan tsari ba ina fata an fahimci to yanzu wannan ta'arifikin in ka duba shi na larabci sai ka iske asalin shi ɗebo shi ne akai shi kuma na faransancin ka gane ko da suka kawo shi suka ce abinda ake nufi da kudeta sai yan renversement du pouvoir shine juyar da pouvoir mulki an gane ko yan an ka ce irin versement du pouvoir suke cewa wato juyar da mulki par une personne an gane ko investi d'une autorité ta hanyar wani mutum wanda yana da alaka da ita hukuma wadda take tafiya sai sun ka ce de façon illégale ta hanyar da ba shari'a ta yarda da ita ba nan akwai wani kulli saboda sun tura an ka ji mulki in mutumin suna sai su ce yayi in ba mutumin suna ba sai su ce bai yi ba ina fata an fahimci shi na daga cikin dalilin da yasa muke so mu yi wannan maudu'i an gane ko de façon illégale et souvent brutale souvent wani lokaci brutal akwai rashin imani da zubar da jini a ciki to abin mamaki in ka cikin dictionary na english sai ka iske shi wanga har yanzu kuma shine tarifin to me suke kira da kudeta a nangalai sai suke cewa a sudden change of government sudden shine abin da zai zo a sudan ma abin da zai zo kai tsaye shine sudden s u d d u n sudden change of government that's illegal shine wanda ya zo ta hanyar da ba ta dace ba and often violent and often often kasan ingilishi shi rubutun shi da karanta shi wani bisa su bambanta oftan kaga mai karanta faransanci shi often ya buga shi a'a often kawai ake kiran shi often violent violent kenan wani lokaci zai mutu violent shine brutal kaga shine violent ne amma ba su kawo shi ba idan muka duba mafi yawanci suka cikin ga ta'arifin na turawan ingila ne shine aka ɗauka aka tarjama da faransanci kuma shine aka ɗauka aka tarjama da abin nan da larabci wanda duk zai kalli shi zai saboda mi saboda ita ingila ta yi mulkin duniya ta fi kowace ƙasa mulkin duniya da duk duniya ƙarƙashin su take mafi yawanci america na ƙarƙashin su britaniya abin ga australia tana ƙarƙashin su duk ƙasashen yanki irin su india su china su ina suna ƙarƙashin su shi yasa suke alfahari a can da cewa rana ba ta fitowa ta faɗi sai bisa mulkin su kamar yadda wai ma'ana Amerika in rana za ta fito tun daga can daga gabacin duniya tun daga China har zuwa Amerika inda rana za ta faɗi duka mulkin su ne shine rana ba ta faduwa ba ta fitowa ba ta faduwa sai akan mulkin su ina fata an fahimci Mahmudu Ghunaimi ya sifanta sha'ir na kasar Misra ya sifanta mulkin daular Abbasiyya na Harun rashid da wannan domin Harun rashid a cikin tarihi sun ruwaito yana cewa in ya ga girgiji ya fito zai zo ya kalle shi to Baghdad yake capital kin su ta daular Abbasiyya sai ga girgije ya wuce Bagdad sai ya yi ma girgije magana irin tunƙaho na masu mulki yace amtiri haisu shi'ti fasa- fasa ya atini kharajuki girgije ko girgiz- girgizniya ki je ki ruwa duk inda kika so harajin ki zai iske ni ma'ana za a yi noma karkashin mulki na a kawo mini eh, arziki ki ko da baki ruwa anan ba nuna isa ce ta mulki to shi yasa eh, Mahmud Gune ya cire wannan magana ta masu malaman tarihi da yake ajib ne sai kasa cikin adab yace mulkun ka mulki bani tamizi ma gharabat alaihi shamsun wala barqun takhattahu mulkun mulki ne irin na bani tamiz ma gharabat alaihi shamsu rana bata fadi ba wala barqun ba a taɓa yin wani kiya ba ta khattahu wanda ya ketare wannan mulkin ma'ana yana nuna fadin wannan mulkin to saboda sun yi mulkin duniya sun fi kowa kwarewa sanin yadda ake iya juyar da mulki ina fata abin cin yanzu ma suna da a duniya turawa suna da le specialist de kudita waɗanda suke na- mu- specialist ne na juya mulki a duniya wanda akwai wani mashahurin ɗan ƙasar faransa wanda har a ƙasar aljazira an yi masa tambayoyi a kudita kin da ya shirya har akwai wadda ta bashi wahala wadda bata yi nasara ba ina fata an fahimce ni to suna da specialist waɗanda suke tura su juyar da mulki saboda a ci gaba da zama da irin halin da ake ciki Allah karamakallah ya ce akwai ku da kada ta bashi wahala.
eh ina ganin ta kasar imarat ne dubai ita ce wanda ya so ya shirya ba samu nasara ba na fata an fahimci ya so ya shirya ta a jazira sun kai mishi magana ko dai ba cikin arshibin na aljazira shi na nan dan kasar faransa ne na mace sunan shi ina tuna wata rana ina hudu kai ita wani ya kuskure wani samu biyan bukata ce "Eh, ba haka nan na ba
Kira karamakallah.
an gane ko Na'am.
kuma akwai wani ma dan kasar america da sun kashi saman internet wani yana magana da english ana mai tambayoyi nan kasashen angola da abin ga duk su suke shirya kudita ana tambaye shi me dalili yace su ana tura su ne su shirya kudita saboda su kansu waɗanda suke tura su ko suke ɗaukar su haya su ne suke son a canza gwamnati saboda biyan bukata kasashen da akwai arziki shi da kashi ne ke tura asiri akwai arziki kasashen suna rayuwa ne kamar dabbobi mu zo mu aza wanda muke so mu yi kasuwa matsayin kasuwa suka ɗauke shi specialist ne kudita na turawa to tun da muna magana akan kudi ta kuma lokaci ya fara halin shi Na'am.
za mu ɗan yi kokari mu ɗan ɗauko ƙasashe guda biyu daga cikin ƙasashen duniya ina fata an fahimci ni. in mun ka ɗauko ƙasashe daga cikin ƙasashen biyu daga cikin ƙasashen duniya sai mu ɗan yi raskwana mu yi takwim asbab dalilin da suke sawa a yi kudi ta eh, dalilai na cikin gida da na waje Na'am.
almuhim na farko mu ɗauki ƙasar Nijar to da nan Nijar muke Na'am.
nan Nijar an yi kudeta ina ganin kusan guda hudu in ban manta ba na farko akwai kudeta ta General Sani Kunce an gane ko Na'am.
Wa- General Sani Kunce wanda ya yi le 15 kat 1974 Na'am.
an ka juyin mulki bayan ta an ka zo zamanin bari an kai wata kudeta ina fata an fahimci kudeta wadda an kai ta bari ita ko an yi television ta premium minister katofin sai in ban manta ba sannan an yi kudeta ta uku ta wanke wadda an kai ta le 9 kat 1999 sai kudeta ta hudu le 18 de 2010 ta general sanu jibo juya mulki a Niger. Idan muka duba a Najeriya an yi mulki juyin mulki kusan guda shidda tunda muna kusa. Na farko juyin mulki na su Sardauna da tafawa balewa da aka kashe su a 1966 a janvier da an kai ta wanda Yakubu Gano ne hau. Yakubu Gawon shi kuma an yi masa mul- juyin mulki shi ma a 1975 wanda Murtala ya hau. Bayan shi an yi juyin mulki a 1976 don Murtala bai jima ba. Ina fata an fahimce ni yan watanni na yan ban ce ma ya cika shekara ba. An gane ko wanda shi ma juyin mulkin an nuna bai yi nasara ba shi ma yana da sakaci ne don mutum ne wanda bai yi son yawan kare kanshi yana son zuwa masallaci shi kadai shugaban kasa ka zo sallah shi kadai. An kwatanta mai wannan abin bai yi ya ci gaba da yi karshe suka kashe shi a 1976. Bayan shi Obasanjo ya hau mulki tunda waɗancan an ce ba su yi nasara ba ina fata an fahimci kenan Obasanjo so biyu mulkin Najeriya kamar yadda Buhari shi ma so biyu mulkin Najeriya ta soja da siyasa siyasa.
to bayan wannan an yi juyin mulki Buhari ya yi juyin mulki a a 1983 a 1985 bayan wannan baban gida Janar Ibrahim baban gida ya yi ma Buhari juyin mulki a 1985 a 1985
Na'am.
an gane ko sannan kuma sai juyin mulki na jiran sani abacha shi ko an yi shi a 1993 a 1993 to waɗanda su ne juyin mulki da aka yi a najeriya to amma idan muka aza domin in za a karatu na addaula za a iya fitar da karatu yanzu muna da ƙasa kamar yadda suke cewa ƙasa 190 da ko uku na ko da nawa majalisar ɗinkin duniya ta yarda da su kenan in za ka yi karatu kan daula nan za ka iya fitar da maudu'i 193 kan akwai kudeta ko babu a cikin ƙasa ko kuma kai ici kan wannan daula tarihin ƙasashen nan 193 da lokacin da aka kafa su ko kuma kai kan kontina an gane ko continent shine wato continent guda biyar kai karatu kansu ko ka ɗauki kowane ilimi a duniya ilimin bukka ilimin kaza a kasashen duniya ilimin kaza a kasashen duniya ilimin kaza a kasashen duniya maudu'i ga sunu suna da yawa Allah sai iya kasu ina fata an fahimci to kenan nan mun dauki kasa guda biyu mun ba da misali akan su ba shi ke nuna ba ba a yi juyin ba a yi juyin mulki ba sai waɗannan kasashen amma a nan abin da ya kamata mu tambayi kanmu na farko menene al-asbabu dakhiliya menene al-asbab al-kharijiyya sannan ya ake tsara kudeta ne al-asbabu dakhiliya duk lokacin da an ce sai bango ya tsagi kadangare ga samun wurin shiga bai yiwuwa a ce a yi mulki yan kasa gaba ɗaya ba su da hannu ciki saboda dole sai akwai yan kasan da su za su yi aiki don wani yanzu bai zuwa zo daga wata kasa ya zaka ya zaman tun shugaban kasa sai an samu wanda shi ko dai yana dangantuwa zuwa ga turawa kamar yadda an kai sai kuture aka yi kudeta ta yi ishuwe na manta ban kawo ba an yi kudeta ta yi ishuwe ga gara amina sosson kent a nan nijar kun ce kudeta biyu da aka mishi waɗanda ba su yi ishuwe ba da kuma kudeta da an kai ta milar sanka ta an gane ko waccan ta su musa bayero ga kuma ta su bon kano kenan dalil abin da ya kamata a tambayi man wane ne ya yi wane ne aka yi ma ma menene sifofin wanda ya yi wujuyin mulkin nan ‘yan tawaye ne ko ku a'a juyin mulki ne ta hanyar sojojin da suke tsaro ko da ya kamata haka ko nau'i na su waɗanda suka yi aiki da su sannan aina in za a je a yi a ina ne za a je a yi wani lokacin ana iya son a yi shugaban kasa juyin mulki yana cikin gida wani lokaci yana waje akwai shugaban kasar da waje na an kai ake mai juyin mulki yanzu kaga misali lokacin da shugaban kasar Central Africa ya zo nan Niger an ƙara taro ya koma sun ka tashi da shi shugaban kasar Rwanda wanda an ka halbe wanda farka gami ya amshi wurin shi ya dawo ne aka halbe jirgin saman shi shugaban kasar libya gaddafi shugaban kasa ya tafi kasar turkiya wajen neman lafiya ko da ya dawo an dahi sun rike mulki ina fata ana fahimta shi yasa za ga wani lokacin shugaban kasa ba ina jin tsoro a bishin mulki sai ya zo tare da shugaban kasa da wata kasa saboda ba za a iya taba wancan din ba Mauritani na'am to idan muka duba man mun samu man mun samu ma mun samu aina mata wani lokaci ne kamata a shi za a duba waɗannan abubuwa sannan kaifa ta yaya ne za a yi saboda ana iya dubin zai iya fita sanan zai iya fita sanan zai iya fita sanan zai iya fita sanan sai a dubi yadda za a yi sannan kuma da waɗanne mutane ya kamata mu yi aiki waɗanda suna iya zuwa suna iya resistance ko ba su iya resistance da waɗanne irin kuma makamai ne kamata mu fita kuma limaza don me za a yi to haka za ka ga yanzu tambayar da ya kamata mu yi kanmu limaza nan ne karatu mu yake da yawa me yasa kasashen Afirka ne da kasashen Larabawa ne kawai ake samun juyin mulki can turai ba a yin juyin mulki shine abin da babba na farko ne kamata mu duba kafin lokaci ya kare mura su turawa tun lokacin da aka yi revolution française a 1779 ta fara ta kare zuwa fan 1799 ina fata an fahimce ni almuhimmu da 1800 dai a ƙarshe dai ta kare ne kwata-kwata amma dai suna cewa abin ka 1789-1799 shekara goma amma dai 1800 dai komi ya riga ya kare tun daga an kai wannan lokaci turawa sai suka dawo yadda za su tsara cewa ba za a samu juyin mulki a kasashen su ba saboda mi saboda sun bi hanyoyi demokradiyyar ta zo shine ta dawo silmi da sulta a bada wato mulki cikin ruwan sanyi duk lokacin da kace za ka riƙe duniya duk abin da ka riƙe kai kadai mutane sai sun kwace ka shi yasa kake ganin masu kudin afirka da ba su tunanin su taimaka ma kasashen su sai an kai inda mutane za su yin bore su kona duke su in su yi aniya ba in kan rike abu kake kai kadai to dole na yau da gobe gaddafi shekara 42 na mulki bai tab duk mafi yawancin yaran da suka yaki cikin mulkin da aka kwace mishi cikin mulkin shi ne aka haife su amma saboda abin yana ga hannun mutum guda mutane an ka ce ido wa kai rena yace wanda ne ka gani kullun bahaushe ce koshin gani ka sa reni to dole sai suka bi hanyoyi za a yi tadawul silbi mutane su je su zaɓi wanda sun kaita da shi magana ta rage ta ƙaji magana ta rage ta ƙaji idan kaga yanzu ba sai an yaƙi ba domin kana ƙara shekaru na kana ƙara ba mutane dama yadda za su yi maka bori ko za a je a yi maka juyin mulki ko a yi maka tawaye da mulki ya jima ƙarshe za ka iske wannan za ta faru kuma idan aka ce aka juyin mulki in bai rusir ba ƙarshe in ba a yi ba a yi abin da ake kira girsi bin kamar yadda an kai ƙasar wanda wani iyazu billah ina fata ana fahimta ta to wannan dai a takaicen takaitawa tun da lokacin mu ya fara hararen mu shine bayani kan jujjuyawa mulki kuma duk yadda an kai ko mutuwa ko bore ko juyin mulki ko sauka dole dai wa tilkal ayyamu dawilu ha bainan nas annabi sulaiman ya bar mulki fir'auna ya bar mulki duk waɗanda suka yi mulki sun tafi kina mu dole na mulkin nan wata rana mulki ne na Allah subhanahu wataala dole sai Allah subhanahu wataala ya karbe shi babu lokacin da zamu kawo ayoyi da kuma eh, nuna kamar bambancin mulkin ubangiji subhanahu wataala da kuma mulkin bayi da abin da ya kama da haka illa dai wannan ɗaya ne daga ciki wane ne yake tunzurawa a ji a mulki me yasa ƙasar Senegal ba a taɓa yin kudeta ba ƙasar ghana ba a taɓa yin kudeta ba kuma waɗanda ƙasashen guda faransa ta rene ta guda kuma ingila ta rene ta da abin da ya kama da haka su wane ne suke cin amfanin shi bayan an yi mi yake biyowa baya su wane ne suke amfanuwa da wannan abin da an ka tafiyar duk abubuwan da akwai alamomin tambaya daban daban daban daban daban daban shi yasa ɗan jarida na ƙasar france wanda ake kira Alain Foka dan kasar Kamaruni yana aure da kasar Niger ya Omo ko tunda ya Omo ta yan Niger ko yayi emission lokacin da an kasa taura kan zancen tazarce kafin a juye mulki ya kawo tarihin Niger da kuditar da an kai sannan an ka fara diban kan tazarce nan an kai shi cikin garin Yamai nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana nan za mu dakanta sai sati mai zuwa in Allah ya ba mu iko tana yawa mu zo mu yi shafi'a kai tsaye ko kuma mu zo da wani sabon maudu'i bi idnillahi subhanahu wataala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik
masha Allah alhamdulillah kar mu kalan gama duk yana bukatar ci gaba yana bukatar ci gaba za a yi shafi'a da shi insha Allah insha Allah
alhamdulillah Allah ya amfana da mu da abinda malam ya karanta da muwa an samu shimfiɗa ta ce kusan rabin lokaci ma za a cewa kan maudu'i na maudu'i da ya gabata na addaula to Allah ya amfana da mu kuma Allah nuna mana rana mai taya mu ga ci gaban wannan karatu amin amin الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان آمين.
واجعلنا من الراشدين آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
وذل أعداءك أعداء الدين آمين.
وانصر عبادك الموحدين آمين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الانقلاب ما شاء الله